بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan wato yini na ko dare daren laraba ɗaya ga watan ɗaya ɗaya ga watan muharram kenan shekara ta 1448 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talata daren laraba 16 ga watan 6 shekara ta 2026 miladiya don ba mantawa satin da ya wuce mun tsaya darasi na ɗari biyu da tasa'in da tara daidai za mu tashi darasi na ɗari uku hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da ashirin da ɗaya muna cikin kitabu zikiri wa du'a'i wa tawbati wal istighfari muna wannan kitab din za mu tashi babu fadlil zikiri babu fadlil majalisin zikiri shi za mu tashi darasin ko? ɗari biyu da sittin da da sittin daidai ɗari uku suka rubuta mu za mu tashi darasi na 260 daidai 259 kenan muka tsaya wancan satin yau 260 daidai a wannan ma majalisi namu na masallacin salafiya da ke gandun albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana malaiti babu fadli majalisin zikir babin da zai bayani akan falalar guraren da ake ambatan Allah maɗaukakin sarki duk inda ake ambatan Allah yana da falala ta musamman alhadisu al wa saba umiya wa sunari wa ashirun hadisi mai lamba ta ɗari hudu ɗari bakwai da ashirin da biyu ana abi hurera kal an karɓo daga abu hurera Allah ya kara masa yadda ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ كلا دا ينسى الله تبتا أغريش يتي إن لله ملائكة لله الله أنا دوت ملائكو أي كنسو يطوفون في الطرق suna kai komo a kan hanyoyi suna kai komo a hanyoyi daban-daban shine ya tsufu na fituruk suna ɗawafi shine kai komo a hanyoyi da mutane suke zama yaltami suna ahlar zikir kawai suna neman ma'abota ambatan Allah suwa suke ambatan Allah sun zauna fa in wajadu qauman yadhkuruna Allah da sun je sun samu mutanen da suke ambatan Allah tanadau sai su shela su mala'ikun yi wa ‘yan uwansu sauran mala'ikun tunda kaga ba zuwa suka yi to wanda suka haɗu da kamar wannan majalisin namu yanzu mala'ikun da suka zo su karo da mu to za su yi wa sauran mala'ikun da ba su zo nan ba shela cewa ga wani guri mun samu shine tana daudin sai su yi shela na cewa halummu ila hajatikum ku sauran mala'ikun da ba ku samu guri ba ku yunkuro ku taho shi halummu bi ma'ana ta'alau ku taho kuna lumma shuhada'akum ko yawa saboda haka ku kirawo ku zo zuwa ga bukatar ku abinda kuke nema dan an suka fita nema masu ambatan Allah to gashi an samu sai sa haɗu su tintirin du kala mai ruwa ya ce fa yahukunahum bi ajnihatihim ila sama Allahu akbar ila sama'i dunya sai su lullube mu su lullube waɗannan da suka zauna suna jin ambatan Allah ko suna karatun alkur'ani sai su mala'iku su lullube su da fukafukansu har zuwa saman duniya shine sama'i duniya saman duniya wannan saman duniya da kake gani haka za su ɗebe su kala ta yas'aluhum rabbuhu sai ubangijinsu su mala'ikun sai ya tambaye su ya ce da su alhali ya sani wa huwa alamu minhum yana sane da su yace ma ya qulu ibadi me bayi na suke cewa wasu malamai kamar yadda sai imamu nawawi suka ce su mala'ikun ne za su wato sama amma za su bar wasu mala'ikun a nan su yi sama har sai sun je saman duniya wasu kuma malamai suka ce a yadda hadisi ya nuna za a ɗebe su masu ambatan Allah a yi sama da su haka za ka yadda sai sun je saman duniya da su ba sama ta ɗaya ko ta biyu ta uku ba saman duniya idan sun tafi da wayannan masu ambatan Allah sai ubangiji ya tambaye su ya ce alhali yana sanan me bayi na suke cewa kalu zai ce ya kulu na su tabbihuna sai mala'ikun su ce suna tsarkake ka ya Allah tasbihin ka suke wa yukabbirunak kuma suna girmama ka wa yahmadunak sannan suna gode ba kaga subhanallah Allahu akbar alhamdulillah wannan albaqiyat salihat suna faɗan wannan shine malaman suka ce kaga asarar da babba asarar da masu sar'anul masjid suke yi kenan ana irin da sallah ka fice ai kaga bayan an yi azkar na bayan sallah a cikin sa akwai subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sai malamai suka ce hatta wannan gabar da kuke ambatan Allah har da ita kuna baqiyatu salihat amma za ga wani Allah Allah yake saboda an ta kiransa a waya yana matsewa to ana yi yayin da za a yi wannan bonanzar ba kai ka fita shi sa aka ce wannan adab din da ake bi na ambatan Allah yayin da mutum ya gama idar da sallah yana idarwa annabi baya juyowa sai ya faɗi sai ya zo gaba kamar da mun ya faɗa astagfirullah astagfirullah astagfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram to sai annabi ya faɗi wannan gaba kowane irin motsi kowane irin abu da zai yi sannan yayi misali yana yin daidai nan to sai ya juyo ya kalli mutane ko ya kalli nan to kai ma so ake hatta motsawar ka karkai sai ka faɗi ya gaban nan in ma gyara zama za ka yi sannan ka gyara amma wani za ka ga ana yin sallama da ya yi zai wa wani magana to so ake sai ka faɗi wannan gaba idan ka faɗe da sannan sai ka gyara zama ka ci gaba da abin da za ka to yayin da aka zo gabar subhanallah alhamdulillah bayan ka gama wannan zikirin subhanallah alhamdulillah allahu akbar a wannan gabar mala'iku za su yi wannan aiki wannan yana ɗaya daga ciki shi ma wanda za su to kaga mutum ya fice ban da shi idan ya fita wani zai ce ai zai tafi a hanya yana yi amma dai ba jalisin zikir aka ba ɗaroƙon zikiri ba ko majalis jam'i ne na majalis to bari mu ji wa yumajjidunak kuma suna girmama ka suna kambama ka qala fa yaqulu sai Allah ya ce hal ra'auni sun ganni ne kin sun ganni qala fa yaqulu la malaiku suka ce qala ta sahibul ruwaya ne fa yaqulu la sai su ce la walla a wallahi ya Allah ma ra'auka ba su ganka ba qala sai mai ruwaya yake fa yaqulu sai ubangiji ya ce wa kaifa laura auni to yaya da sun ganta ba ya hayya kai kala sai ya ce ya kunura wato sai su ce laura auka kanu a shadda laka ibada wallahi da sun ganka sai sun kasance mafiya tsananin bauta maka ya hayya kai wa shadda laka ta wato tamzidan da sun fi tsananin kamba maka shine a shadda laka tamzidan yadda za su girmama ka وأنه تعالى جد ربنا التمجيد da sun zama wato masu tsananin girmama ka wa aksara laka tasbihan da sun yawaita tsarkake ka cewa subhanallah kala sai ce ya kul sai kuma sai ba ma ya tsaluni me suke roƙona me suke cewa me suke roƙa kale sai ya tsaluna janna duka aljanna suke roƙonka kalifi ce ya ƙulu sai ubangiji ya ce wahalar auha ita aljanna sun ganta ne kalifi ya ce ya ƙulu na suna cewa mala'iku zai ce la walla ba su ganta ba la wallahi ya rabba ya ubangiji ba su ga aljanna ba ma ra'awa ba su ganta ba kalifi ya ce ya ƙulu sai ubangiji ya ce fa kaifa law annahum ra'awha ya yanayin zai zama da sun ga aljanna kala sai ya ce ya kuluna wato mala'iku suna cewa law annahum ra'awha da sun ga aljanna kanu ashadda alaiha hirsan da sai sun tsananta kwadayi gare ta wa ashadda laha talaban da sai sun tsananta neman ta wa azama biya ragbatan da sai sun girmama kwaɗayinta kala ya ce fa mimma ya ta'awwazu to da me neman me suke neman tsayi gare shi kuma bayan suna neman aljanna kala ya ce ya kulu minan na sai mala'iku suka ce suna neman tsari ne daga wuta kala ya ce ya kulu sai ubangiji ya ce wa hal ra'auha ita ma wuta sun ganta ne kale yace mai ruwaya ya kulun suna cewa la wallahi ma ra'awha a a wallahi ba su ganta ba kale yace ya kulu fa kaifa law ra'awha sai yace to da sun ganta fa yaya kale yace ya kulun suna cewa law ra'awha kanu ashadda min ha firaran da sai sun fi kowa tsananin guje mata wa ashadda laha makhafa sai sun fi kowa tsananin jin tsoronta kala fa yaqul yace sai su ce fa ushidukum anni qad ghafartu lahum to ina shaida muku ku malaiku waɗanda kuka samu a waɗannan halin suna roƙon aljanna suna neman tsari da wuta duk da basu taɓa ganin su ba to na gafarta musu shi za ka ga wanda ya zo yau da yake ce wai saboda rainin wayo wani ya ce wai shi yana bauta Allah ba dan aljanna ba ba dan wuta ba wannan hauka ne domin annabawa ma Allah cewa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa kanu lana khashi'in sannan annabi da kansa yake cewa Allahumma qini azabaka yawma tab'atu Allahumma ajirna minan nar annabi sau nawa ya faɗi wannan saboda haka aljanna kwaɗayinta ake wuta neman tsari ake da ita to wannan shine to sai yace kana yace ya qul sai ce malakun minal mala'ika sai wani mala'ika cikin mala'ikun da suka yi aka yi wannan interview din sai ya ce fiyin fulan ya ubangiji da an gafarta musu akwai wani fa a cikin su laisa minhum shi ba ma karatun ya je ba za a li hadatin ya je karɓar da waya ne kawai zuwa wata bukata ce ta kai shi ko mu kullum babur zai karba ko na wani abu zuwa ya yi daidai lokacin kuma za a yi wannan gafara eh minhum innama da'a li haja wata bukata sai ta kai kana zai ce humul dilasa'u la yastadihim jalisuhum sai Allah ya ce da su kunga ai su wannan yan majalisa ne da duk wanda ya zauna a cikin su baya tabewa saboda haka ya ci albarkatun su ko zuwa mutum ya yi zuwa ya yi wata bukata ta kawo shi ba karatu ne ya kawo shi ba amma wani abin da ya kawo shi sai ya ce to bari ya dan zauna ko mun ji uku hudu wannan gabar ta fado har da shi ta inda za mu ƙara fahimtar cewa Allah maɗaukakin sarki asali mai tanadi wuta dan musulmi ba sai yake kowa ya shiga aljanna ya hayyu ya qayyum to kun ji wannan hadisin yadda yake ma yukhadu min alhadith me za mu koya karkashin hadisin yace azzikru al-hasil min bani adam a'la wa ashraf min azzikr al-hasil min al-mala'ika kun ji ko zikirin da dan adam yake yi shine mafi daukaka da girma fiye da wanda ba mala'iku suke yi domin su shi mala'ika dama ba a samar wani tsofa ne na sako a cikin sa ba kai ku an baka bainal khawfi wa rajai to mutum ya iya hakuri da duk abin da yake na sako ya bi Allah to shine yayi batinta na biyu fadlul istima'i ala dhikr falala haɗuwa dan ambatan Allah haɗuwa wanda annabi ya koyar ba haɗuwa ta bid'a ba yawwa zama a zama a zauna a yi karatu a karanta alkur'ani a biya hadisan annabi alaihi salatu wasalam a yi duka wayannan wanda suke akan tsari na shari'a to ya fi na uku tadkhulu majalis al-ilm shar'i wal wa'd ka gani yace guraren da ake karantar da ilimi yana ciki gurin zikiri domin da Allah yace utlu ma uhiya ilayka ko min al-kitabi zai ce wa aqimis sala abin da duk wanda yake tadabburin alqur'ani ya kalla ayat da ke wata suratul ankabut zai ga ta fassara ma me ake nufi da majalis zikiri sai yace wa aqimis sala me yake a gaba inna salata tanha anil fahsha'i sai yake wala zikirun lahi akbar shi kenan karatu ya fita utlu ma uhiya ilayka min alkitabi ka karanta abin da aka yi ma wahayi na littafi qur'ani kenan majlis majlis zikiri na farko inda ake karanta alqur'ani sai yake wa aqimis salah ku tsaye da sallah inda kuke zuwa ku yi sallah shi ma majlis zikiri sai ce inna salata ita sallah tanha anil fahsha'i wal munkar sai ce wala zikrullahi akbar kamar ka ƙara tambaya me ya zikirin sai ka ƙara dawo da kai inda za ka karantar da alqur'ani a yi sallah shine zikiri sai ce shine akbar to kaga wannan kenan sai ce wa tafsir wal hadith fi majalis zikrillah duk suni na hudu tashmalu rahmatullahi ta'ala jalisu zakirin ikraman lahum i rahmar Allah tana lullube guraren duk waɗanda suka zauna suna ambata Allah maɗaukakin sarki tana lullube saboda girmama su da Allah yake jalisu zakirin duk wanda ya zauna da masu zikiri to rahmar Allah na lullube shi kawai mutum yanzu ya zo ya zauna a nan shi ba abin karatu ne kayi ba jiran wani yake saboda in an tashi zai bashi dubu biyu shi ba karatu ne kayi ba amma mai bashi dubu biyu ba zai tashi ba zai bar gurin ba sai an gama karatu kaga dai dubu dubu biyu ce ta kawo shi wani kai ya ce mana bai jira dubu ila ba jira ilai a'a ya shiga alfarma wannan abin da ta kawo shi kuma sai Allah wa rabbi sarki ya ce ba dai ya je ya zauna a gurin ba ya ce wa mala'iku sai yi fito ko haɗa da shi wane mutum abin da barayi wannan tambaya ce mai kyau abin da barayi an kago abin da alaji ya ce wani zai zo majalisi da niyyar ɗaukan takalmin mutane ko wani ya zo da niyyar ɗaukan waya wani da niyyar ɗaukan abin hawa banda wannan aiki tun da ya zauna kinewar ake har ya tashi banda shi banda shi kuma tambaya ce mai kyau dan ka san wani yanzu zai faɗaɗa abin eh ban kare da banda shi na biyar ma'abbatul mala'ikati li bani adam Allah akbar alladina yadhkuruna Allah yadda mala'iku suke kaunar dan adam din da yake ambatan Allah babi na takwas babu fadilid du'a billahumma rabbana atina fid dunya hasana babin da zai magana bayani akan falalar yin addu'a da Allahumma rabbana atina fid dunya hasana kun ji inda ya fito ko kaga qur'ani yayi cewa yi rabbana wa minhum man yaqulu rabbana atina to a hadisi kuma Allahumma rabbana ne ko Allahumma atina ko Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bari ku ji wannan عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم Anas dan Malik yace mafi yawan addu'ar Annabi alaihi salatu wasalam ita ce Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar hakan ta gaje ya tana cikin jawami'ul kalim na Annabi alaihi salatu wasalam ya Allah ya ubangijinmu ka ba mu mai kyau a duniya bin nakira wa fil akhirati hasanatan da an ce wa fil akhirati hasana to an takaita ba domin an kashi da ma'arifa wani abu ne daban da aka ambu amma wa fil akhirati hasanatan ba iyaka wa qina azaban nar kaji kuma ya kuma cewa ka tsare mu daga azabin wuta to ita wannan addu'ar tana cikin addu'o'i jawami'ul kalim an fahimta da kyau ko domin ta sauka a cikin alqur'ani mai girma kuma sunna ta annabi ta zo da ita kuma ita ce addu'ar annabi Musa a cikin suratul Arab faktub lana bi hadhihi dunya hasana wa fil akhirati inna hudna ilayk kun ji kima abin da yake kenan yawwa sannan ya zo a hadisin Abdullahi Rumi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana aka ce wa Anas dan Malik inna ikhwanaka atawka yan uwanka sun zo ma yan garinku sun zo ma daga can basara a lokacin yana zawiyarsa majalisinsa a zaune shi sai na anis dan malik sun zo nan kai musu addu'a sai kace da su Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kun ji addu'ar Allahumma ighfir lana warhamna abin da yake kenan wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kaba ƙara wannan kawai ta farko ne Allahumma ighfir lana warhamna in garin su ne suka zo za su tafi ta ce to malam sai mana addu'a sai ce Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sai suka ce akramu kallah a kare mana ka san kamar yadda mutanen mu ne in mutum ya zo ka ce ma rabbana atina bi sai sai ba wata saboda ya saba da ita saboda haka suka ce a tsara mana a karama kallahu sai kuma cewa Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya maimaita sai kalle sai ce da su in utitum hadha faqad utitum khairan dunya khairan dunya wal akhirah yace idan Allah ya baku wannan abin da muka roƙa to ya baku alherin duniya da lahira alkhairan duniya da lahira Allah ya tattare ba su gaba daya saboda haka wannan hadisi ne wanda yake mai faɗi mai mahimmanci kuma baka ji abin da Allah ya faɗa ba a suratul nahli lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana sai ce wala darul akhirati kai wala ni'ma darul muttaqin ka kalli ayat da kyau kai tadabburin ta ko kuma kada a nahalin da yake walladina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu لنبوئنهم في الدنيا حسنة كما فيه ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون haka kuma yi fada a suratul nahl har yau wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin tana da muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma annabi alaihi salatu wasalam kun ga yadda yake yawaita addu'a nan duk wanda yaje umara ko haji zai ga komai annabi yake yana zuwa rukunai nan guda rukunan nan guda biyu rukunin yaman zuwa hajar al-aswad annabi ya dena cewa komai sai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar hadisi abdullahi bin sa'i saboda haka komai kake yi to ake ka dena koma wannan sannan kuma idan bala'i ya afku yayin da mutum ya shiga jarabawa shi za muke cewa idan mutum ya zo yana da bukata ba zai iya faɗa da larabci a sujjada ba to dauki rabbana atina fid dunya allahumma rabbana atina fid dunya idan wannan niyyar yayi ban gamsu akwai malaman da suke cewa ka faɗa da Hausa amma ni ba na cikin wanda suka gamsu da wannan ra'ayi domin annabi yana da jawami'ul kalim an fahimta da jago ita sallah ba a so wani yaran ka na zai shiga ita kuma rabbana atina kowa zai iya kawai niyyar za ka halarto da ita domin haka na din nan ya ƙunshi ko me kake so domin bin na kira aka kawo shi kawai abin da za a nusar da mutum kenan cewa ya kiyaye to yayin da bala'i ya samu mutum ba ita ake so mutum ya jarrabawa kenan ita ake so mutum ya je ya hadisa ana san malik satin da ya wuce kamar na dan yi ishara a kansa lokacin da annabi ya je gaida wani mutum ya ga ya koma kamar tsantsaku yawwa yace da shi kai ko bawa Allah kana addu'a kuwa yace eh yana yi yace to me kake cewa sai yace cewa nake Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirati fa ajilhu li fid dunya ya Allah da azabar da zaka yi mun a lahira kai mun ita a duniya wannan ai ganganci ne annabi yana ji yace subhanallah la tudiquhu ɗarki ya tabbata ga Allah kai ka isa ka ɗauki azaban lahira a duniya ai ba za ka iya ba sai annabi ya ce da shi afala qulta allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar me yasa ba za ka rika cewa allahumma atina kun ga bambancin wanda na faɗa da shi yasa nace za ka iya cewa allahumma rabbana atina za ka iya cewa allahumma atina za kuma ka iya cewa rabbana atina kawai abinda za ka rike shi ne اللهم آتنا ده اللهم ربنا حديثي ne ربنا آتنا kuma آية shikenan ka ka rike salo uku duka a kanka yau kai wannan gobe kai wannan Allahumma rabbana atina Allahumma atina rabbana atina annabi ya ce me yasa ba za ka rika faɗan wannan ba wa kina azaban nan sai annabi ya yi mar addu'a to sai Allah ya warkar da shi amma za su je goma ka wadan sako sifofinsa tsaf suna nan duka amma kamar ɗan sauku saboda ya gaggauta addu'a to wannan addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske wanda ya je umara ko hajji zai ƙara gane muhimmancin ta domin zai ga kome yake yi gurin da ake amsa addu'a nan a tsawafi a ce ka daina ka koma ku dau wannan kuma a cikin ka'aba kai ka san ba inda yafi muhimmanci fiye da wannan gurin daga nan zuwa hajjar lasuwar rukunin da ya zuwa hajar aswad ya fi ko'ina mahimmanci don su ne guraren da aka ce ka samu dama ba ka taba ka tumbata sauran guraren a shamiyai ne ko ba wanda yake ka je ka taba sun fi mahimmanci babu fadilin tahali wa tasbih wa du'a babu da zai bayani akan falalar cewa la ilaha illallah hailala kenan wa tasbih da subhanan subhanallah wa du'a da kuma addu'a hadisi mai lamba ta 1724 ana abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير abu hurairah yace annabi ya ce duk wanda yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم أقول يني بأت بابا سوطري كانت له عدل عدل زي زما عدل عشر رقاب زي زما كمر يا أنت وياي باي قدا قوم عرانا كمر يا أنت باوا قوم sannan wa kutibat lahu mi'atu hasana za a rubuta wa kyawawa ɗari wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a sannan za a kankare masa wato zunubi ɗari wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan sannan za ta zai masa tsari daga shaytani tsari za ga wanda a shaytanu suke damun sa aljanu yana cikin zikirin da ake so kada kai wasa da shi hatta yamsi har yamma ta kai wa yawmahu zalika wannan yinin nasa Allah zai tsare shi a tayin fi har ya kai yamma walam yati ahadun wa afdalu ahadan wa ahadun wa bi afdali zai zama mimma ja'a bi ba wanda zai zo da wato wato fifikon abin da ya zo da shi a wannan ranar illa ahadun amila aksara min zalik sai wanda ya fiye da abin da ya yi to anan ne imamu nawawi yake ashe hadisin yayi nuni ga cewa za ka iya karawa a kan ɗari kenan wasu malamai suka ce ana nufin wanda ya zo da abin da ya fi nasa ana nufin na wasu ayyukan daban na alkhairi shi wannan an yi ta hadidinsa domin kun san salaf abin da suke cewa hatta mu'tazila da murji'a cewa suka yi ɗariƙatu salafi azyaq wa aslam wannan wata formula ce ɗariƙatu salaf azyaq wa aslam wai ta hanyar magabata na salafu salih ta fi kunci me za ka kunta ce domin ba a yi da zancen ka ba sai abin da suka fasa shine kaga an ma tokaciya kenan wa aslan kuma ita ta fi kukuta domin ba za ka yi shaci faɗi ba wannan formula ya kamata duk ahlus sunna ya rike ta bai dari mutum ya faɗa a ce waye faɗa shine aziyar din kaga an dabe ka ba a yi da ka yanzu ka kana gumi minti goma za a baka in ka kasa a ƙara ma goma a ce ai na ka gani shine magina aziyar din ai sai ma da baibai wa aslam amma ya fi kubuta domin duk inda kai magana ka ce malam Usaimin ya ce kaza eh Sheikh Wani ya ce kaza Sheikhul Islam Wani shikenan kaga ba kai kar kar zo man ba rataya haka baka shine azyaq wa aslam to shine malai yake gaya mana anan to kaga wannan bayanin da kamar da na faɗa Imam Nawawi ya faɗi wannan wasu malamai kuma sun ce za a ƙara kawai a kai domin hadisin bai haddadi ba na'am me za mu koya fadlu zikrillahi ka tasbih wa tahlil wa ghairi ma min a'mali zikr falal ambatan Allah kamar tasbihi da tahlil da wani daga ayyukan zikiri na biyu alkalamu bil khairi min zikrillah fada alheri wa yana cikin ambaton Allah wa tilawatul qur'ani afdalu min sum amma mutum ya karanta alqur'ani shi yafi ya shiru eh fa inna masamtul mahmud yakunu anil batil shi shiru wanda yake abin yabo shine wanda kai shi akan barna barna ta zo kai shiru da mutum ya faɗi abu a ce kai da Allah kalle shi da Allah to gware shiru amma da alheri zai faɗa gware ya magana yawwa na uku fadilatu dhikri wa du'a bima warada fiha min talabil maghfira wal hidaya wal rahma wal rizqi wal mu'afa falalan zikiri da addu'a dangane da abin da ya gudana na neman gafara da shiriya da rahmar Allah da kuma neman arziki da zaman lafiya hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari bakwai da ashirin da biyar ana abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace man qala subhanallahi wa bihamdi duk wanda yace subhanallahi wa bihamdi fi yawmin mi'ata marra ayini sau ɗari sai annabi yace haddat khadayahu haddat khadayahu shine didi an gane ko domin mabniyul lil majhul zai zama saboda haka za a kankare zunuban sa wayin kanat mitla zabadil bahar ko da sun kasance yawan kun farko yi shi ba musulmi dan gata ne da kuke ganin yawwa Allah baya so kowa ya shiga wuta in ka ga mutum ya shiga wuta to rashin jin sa ya kai shi sa wani magabaci yake cewa laqad dalla wa qasira wa khaba man galabat ahadu asharatu ya tabi ya yi asara duk wanda ya bari ɗaya ɗaya ta tarin jayi gomansa gomayya domin duk aikin alheri man ja'a bil hasanati falahu wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha to wani irin mutum wani irin dan iska ne shi da ya bari har ya bari ɗaya ɗaya ta tarin jayi gomayya shi ba aikin alheri kun fahimta da kyau ko domin in kai ake alheri tsaye ba sai a baka lada goma ko kyawawa goma zunubi kuma sai a baka zunubin nan guda ɗaya to wani wani irin mutum ne haka shi ne haka wani magabaci ya tafi ya yi azara duk wanda ɗaya ɗaya ta tarin jayi gomayyarsa to kaga wanda kuma ɗaya ɗaya ta tarin jayi gomayyarsa shi ɗan ya wanke ma hannu a ka ya zama abokinsa ya ma daina zuwa ya zuga shi ma shi ɗanin ne domin in mutum ya zama shaɗan shaɗan baya zuga shi ne ma ɗan kayan aikinsa da shi yake aiki wajen yin abubuwa kai daga jin maganganun wasu kana gane cewa wayannan ba da ba wai da ke shedan da yake zuga su ba a shedan suke wa aiki domin shedan yayi musamman a social media zaka gane shedan ya ɗebi wasu aiki da yawa da wasu wanda ta fito tana magana ba ta ga amfanin aure ba ai ka san shedan ne ya dauke ta aiki ko banda wahala ba abinda ake sha a gidan aure wallahi aiki take wa shedan ba wanda ya gidan da yake a ita yadda shi da yake zaune a kujera ita tana da zata kujera ta ga amfanin aure ba ƴaƴa ma har da magana kuma su kan hadisi annabi cewa wai mutum ya aure dan ya haihu wai dan ƴaƴa su mara addu'a ya ce ba shi ta soki wannan abu na? dan bodiyo a zuwa zuwa na yan kwangila ne ai shi ma maganar dan bodiyo da wai kwangila ce ai dai turawan yamma kwangila ce wallahi yanzu abun yake ta fashewa ana ji ita wannan dama ai duk wanda ya san me duniya ya san feminism ake talla feminist ce shi ke nan ba da diwa da domin a ta a labaran da muke da shi na cewa an ɗauke ta aiki a Amerika an yi waye tana da ofis duk mun sani to dan mutum ya zo ya ce aure bai da amfani yanzu ai in baka faɗa bane za mu mamaki shine kawai abun mamaki to wannan shine hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari bakwai da ashirin da shine ko da shida ana bi ayyuba al-ansari mai farin gida radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam abu ayyuba al-ansari ko ana cewa mai farin gida saboda annabi ya zauna a gidan ai kaga ba gida fari irin gidan da annabi ya zauna yawwa an nabi sallallahu alaihi wasallam daga nauji da Allah ya tabbata gare shi man qala ashran لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير duk wanda ya faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau goma shi da aku ga da yusrul muslim yazo sai ya sa ba ashiran sannan ya sa ba bi mara domin kuma ta ruwa ya zama kanta kaga shi ma in ka lura kamar bai gamsu da cewa za a ƙara akan tsarin nan ba ko a kan goma domin kowace ruwaya ai da zai bai kawai ka iyayenka amma sai ruwayar da ta zo goma in kana ganda sai kai goma in ba ka ganda kai goma kai ɗari haka yi kai goma daban kai ɗari daban kamar tasbihi ne in mutum idan da sallah kaga subhanallah alhamdulillah allahu akbar yana da fuskoki wajen hudu ko dai dai subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 ko ko kuma a cikin su ko wace ko ko wace ya gada ba ya 34 sauran ya 33 ko kuma yace subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 tadarin kuma yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la ko ya tike da ita ko kuma yace subhanallahi goma alhamdulillahi goma Allahu akbar goma ko yace subhanallahi sha daya alhamdulillahi sha daya Allahu akbar sha daya duk ruwaya ce duk wanda kai yayi illa yi akan kana so ka more ba sai ka rika talwiyi sai ka ga hadisin ya zauna shi amfanin talwiyi shine za ka tarike ruwayoyin gaba ɗaya kana aiki da su duka shi ne ba maganin karatu wannan shi ne maganin karatu ba sanin kuri ka balatar ce bane wannan da in kana gwadawa yanzu kawai ka rike wannan daga yau kace to bari a azhar mai goma zan yi alazar mai sha daya a magariba zan yi mai kawai ka rarraba shikenan ka rike karatun ya zauna kamar yadda muka yi a tayyiya ma a baya ita ma ta hiyan ka dauke ta ibnu mas'ud ta abdullahi dan umar ta abdullahi dan abbas abu musa al-ashari da laija sai na umar duk karaba su sai ka ka rike hadisan haka ake yi shine maganin karatu wallahi shine zaka ga ka tashi bayani akan sallah zaka yi da ka domin ka san ya yake zama in ka zo yi yanzu iftirashi in kai ka san hadisin waye tawarruk ka san hadisin waye shikenan iqa'i ka san hadisin waye haka ake yi shine maganin karatu ni yadda mutum ya fi ka kokolwa yana jan faskila a aji inda baya daukan wannan formular za ga in an dau kwana biyu ya yi bilitson kai ko naka yana nan ko faskila kake da shi domin kai aiki kake da shi shi kuma wancan na cin jarabawa ne shine bambanci yawa to wanda ya faɗa sau goma shi ma kana kamar a ta qaraqabatan min waladi isma'il ya zama kamar wanda ya yanta wuyaye guda goma daga ƴaƴan annabi isma'il alaihi salam wane mutum shi sa kaga ƴaƴan annabi shi sa wata baiwa Allah wai in yaro ya ranta ya yi laifi ranta ji kullum ku kanki makaranta annabi ibrahim ya ta kuka na da wannan hadin bai ba saboda kun san ina take nufi ko makaranta allo shi ya zo je islamiya ba makaranta allo ba to da an ce zo kan yi makaranta annabi ibrahim sun ya rika kuka dan Allah ya kiyaye hakuri nace ai bai tsora takin da aka yi da makaranta annabi bai ba makaranta annabi ibrahim ai ba kuka za yawa hai bai ba hai bai ba hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da ashirin da bakwai ana duba yara an nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace kalimatani kalmomi guda biyu wane mutum khafifatani ala lisan masu sauki akan harshe thaqilatani fil mizan amma masu nauyi a mizani abun awo su ne habibatani ila rahman mafiya soyuwa zuwa ga Allah ar-rahman subhanallahi al-azim subhanallahi wa bihamdi to wannan ne malamin suka ce saki ba kaidi ba ma iyaka ba kawai da katina kai kai ta dai ba iyaka an miliyan kai yayi don ba a ce guda kaza ba subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ko subhanallahi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi babu zai zidan kai ta kadimi da ta akhiri ba laifi bane shi an kamar tasbiha ki ya ta salihat ne shi ma idan ka zo da mai hukun ka fara da subhanallah sai ka fara da alhamdulillah sannan kai subhanallah kai Allahu akbar yayi shi ma ba matsala babu tihbabi khafd as-sawt bizikr babin da yake magana akan an so mutum ya rika sauke murya yayin da zai ambaci Allah eh ba hauka ake yi wanda a kira Allah ba daidai ba ne a yi shi cikin girmamawa kaga hatta a yi harami da ake tafiya ana ba a za ga ba ihu ake ba za ka dai kowa yana faɗa ne ana ji amma mutum ya zo yana ihu ma za ku ga kallonsa ake sai a ta kallonsa ana bi musa lashari radiyallahu anhu kan an karbo daga abi musa al-ashari Allah ya kara masa yadda yake lamma ga za rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaybar yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata a gare shi yayin yakin khaybar shekara ta nawa na yakin khaybar shekara ta nawa na ta bakwai kun kun bar da tizan ne ma suka faɗa shekara ta bakwai أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على وادي وكما شك راوي cewa yayin da annabi kira da amince Allah tabbata a gare shi ya fuskanci an gane ko wato ya fuskanci khaybar din ashrafan nasu ala wadi shine abin da malai yake faɗa ashrafan nasu ala wadi saboda haka sai mutane nan abubuwa guda biyu suke faɗa an fahimta da kyau ko wato lokacin da annabi alaihi salatu wassalam sai suka hau kan wani tsauni shine a kirafan nasu alawadi eh suka hau kan wani tsauni wani tudu domin wadi shine wato hanyar da take tsakankanin duwatsu bainar jabalain shine wadi faraba wa aswatahu sai suka rika daga muryoyin bi takbir wato da kabbara wasu malaman suka ce a yayin da suka tafi ne kawai su sahabbai sai suka hango wasu daban abokan gaba akan duwatsu to dan su tsorata sai suka fara kabbara domin su tsoratar da su Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah suna faɗan wannan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma malaman suka ce a ai ka sa annabi ya koyar cewa an hau kan tudu ko ga zikirin da za yi in an sauka gangare ga zikirin da za yi su da suka hau kan tudun sai suka rika ambatan Allah amma da ƙarfi da ƙarfi farafa wa aswadahum suka rika daga muryoyin bi takbir ta hanyar yin kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah fa qala rasulullah sai annabi kira da abin Allah tabbata a gare shi yace da su irma'u ala anfusikum ay urfusu ku sauƙaƙa wa kawukan shine irbaru ku sauƙaƙa wa kawukan shine ma'anar da ta fi kyau innakum la tad'una asamma wala ghaiba domin wanda kuke kira ba kurma bane ba kuma wanda baya nan bane Allah ba kurma bane sami'un basirun ne wala ghaibun ba kuma wanda baya nan bane ba ne mutum innakum tad'una sami'an qariba domin wanda kuke kira mai ji ne kuma yana kusa da ku fa huwa ma'akum yana tare da ku bi ilmihi la bi zati wa ana khalfa dabbati rasulillah sallallahu alaihi wasallam waye ne wannan magana abdullahi bin kai ko yace ina bayan dabbar annabi kira da insha Allah tabbata gari fa sami'ani wa ana aqul sai annabi ya ji ni ina cewa la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah فقال لي زيتي دني يا عبد الله بن كي يا كي عبد الله بن كي قلت لبيك يا رسول الله أمسى وك يا مايكين الله قال زيتي ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة شوف بنا كيري يد كي بنا سند كي وتكلمة واتو وني كنز وني تسكى daga taskokin aljanna ba qultu bala ya rasulullah nace ba ni ya maikin Allah sai ce bidaka abi wa ummi zance ya kare mahaifina da mahaifiyata su zama fansa gare ka ya mahaifin Allah kale yace la haula wala quwwata illa billah to yace ce la haula wala quwwata illa billah ana so a ta fadarta hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari bakwai da ashirin da tara ana abi bakari ne siddiq kaga wancan ran da ana zo a ce ka tattaro hadisan sai na abubakar guda biyar kana da guran da zaka je ka yi kai a kowanne Allah ya wannan yanzu akwai karatun da muke da zan na karshen wata akwai wani dattijo ne wani mutumin zamfara wani malami ne cikin malamai karatun nan da za a zo a yi a yi misali a hadisi wajen ɗari uku a rana a lokaci guda shi ya koma gida duk sai ya rubuce shi irin waɗannan gatan a yi su usaimin suka samu duk wani abu da ka ji littattafan usaimin risala kaza ai wasu ɗalibai ne kawai a gurin suke rubucewa ana tashi daga lakcar su kuma ran da ya gama domin zuwa yake ba da karatu sai su koma sai su rubuce shi kawai shi ne zai fito a littafi amma yanzu za ga ilimi ya yi mai da wannan gatan sosai bai shi da shi to kawai a kan kanka ka ware cewa dan na kai magana hadisi sai na wakar da yake da hadisi wato da ba su da yawa kawai ka ware shi waje daya kana da daftarul fawaid da kake rubuta wannan yana da fa'ida sosai to zai ji annahu qala li rasulillah allimni du'a an ad'u bihi fi salati ka san dai annabi yana kaunar sai da Abubakar an tambaye shi wa kake so ai da aka ce cikin maza da yake babanta yawa to saboda haka shine yace koya min addu'a da zan rika addu'a da ita a sallah kale yace kul kace اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم يا الله إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا نادى لسكينا ظالم كنيرا فمنهم ظالم لنفسه ومن ومنهم مقتصد ومنهم سابق وكيف تكفت لك نبا a wannan ukun ba kana ɗaya wallahi saboda haka kaga zalimun li nafsi ne na zalunci kaina zalunci mai yawa wala yajiru dhunuba illa an kuma ba mai gafarta zanubai in ba kai da ya Allah faghfir li maghfiratan min indi Allah ka gafarta mun gafara daga gare ka daga gare ka ya Allah warhamni ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim lalle kai mai gafara ne ar-rahim kuma mai jin kai عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان ابا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله sai na muka yace da annabi allimni du'a ana da'u bihi fi salat ko ya mun addu'a da zan rika yin ta a sallata kale yace kul allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera wa la yaghfiru dhunuba illa an faghfir li min 'indik maghfiratan innaka antal ghafurur rahim wannan ita ce addu'a kaga wannan da za a babu za mu koya dalilin alama shuru'iyyati du'a'i fi salati ala al-itlaq ya halatta kai addu'a ala al-itlaq a cikin sallah wato ba dole sai wanda aka gaya ma ba za ka iya faɗa abin da kake so amma kai da Hausa duk abin da kake so ka roƙa za ka iya roƙa a sujjada ko a tahiya a ƙarshen tahiyarka ya halatta amma dai kai zaɓi kalmomin larabci in baka iya ba ga irin su nan Allahumma atina Allahumma rabbana atina ya isa alaikum salam wallaila ɗaya na ya akram al-akramin amma kamar yayi magana akan hadisin ai a wancan za ka ga shi an me takririn hadisi an inganta shi da inganta ba eh yawa na ka dan manta shi a wancan za ka ga sun yi magana a kansa amma wannan ba kura a kansa shi bukari da musulun ne wancan ko yana da kura a mai ziyada din to shine na biyu ite babu du'a fi salati ba'da tashahhud al-akhir shi sa za ku ga malam ya kawo wannan addu'a a tahiyya ake yin ta amma ba laifi bane ka sa ta sujjada domin karshen ta yi nan fa gwangwajewa ake bayan ka gama wannan addu'o'i sosai gwangwajewa ake na uku a tawassulu ila Allah ta'ala bi asma'ihi inda talabil haja ko hajat kama kama ka kama kafa ga Allah madaukakin sarki da sunayensa yayin neman bukatu wastirfa'il makruhat da tunkuɗe abin da ba a so na ƙarshe dalilin ala talabi ta'alimi min al-alim la siyama fi da'awati al-matlub fiha jawabi al-kalim kun ji ko dalili ne a neman wato a sanar da kai daga malami ka je ka tambayi malami ya koyar da kai addu'a kana da wasu bukatu musamman ma ya koya ma addu'o'in da suka dunkule kalmomi gajeru amma masu faɗin ma'ana musamman ba irinsu اللهم يا مقلب القلوب اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف wannan jawabin kalim ne duk suna ci za ku gaggaje jeru yanzu za ku koya dan kadan shekara hudu ya iya ya dauki in ka ji addu'a kana ta gumi a buɗe feji a kuma buɗe feji wani ne ya sha zokoro da ya koki iri na ya rubuta wallahi shi ne kawai in ka ji addu'a kana ta gumi da kira ake yi ba annabi ne ko dai addu'o'in annabi sauka kale wallahi saukin su ya kai sauki sai fadin ma'ana ballantana wanda za a zo a ce sai dare ya tsatsala tsakiya fiyar ka ɗage kafa ɗaya eh a ba ka sidam da ma ya ilu surau ka ya ilu kai ka san wanda ka yake addu'o'in annabi ka ne kuma masu faɗi kawai abin da ake so imani ka gamsu da waye ya faɗa shi ne kawai ka gamsu da waye ya faɗi kalmar shi kenan ina ga za mu tsaya a nan lokaci ya yi fadlul ta'awudu min sharril fitan wa gairi ya za mu tashi sati ne zuwa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ina roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi Allah ka zauna da kasar mu lafiya muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da zobin sa madaukaka duk wanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su masu neman aiki da sana'a da jarrabawa Allah ka agaza mu Allah ka ba mu damuna mai albarka musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jika su da gafara masu rai kuma Allah ya kara musu tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya kara rufa mana asiri duniya da lahira duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi Allah ka tsare mana addinin mu da mutuncin mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin su اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رباك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.